الذين وعدوا أولئك الظالمين ففي جماعة الذين ويسر أمرهم وأحسن عقبة لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba daren alhamis sha takwas ga watan jima'a ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin ga watan nuwamba ashirin dubu biyu da ashirin da hudu miladiya in ba manta mun ji a darasi na talatin da biyar za mu tashi darasi na talatin da shida باب تسليل الرجل على آله إذا دخل بيته حديثي من لمبا تقرير الستين ديري لا متاي أشادي نتسين لأكو أنسكر بشي قبانا أولا لتاجي من البركة أنا عمل اليومي والليلة أنا بضم عالمي أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الدينوي ابن السني رحمه الله تعالى malin ce babu taslimin rajuli ala ahli kuma kuma ta ba a baya mun yi babu ma ya kulu idza da kala baito babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa in ya shiga gida in ya shiga gidan da me zai ci azzikatin da zaka yi aka gaya ma a baya wannan kuma zai magana ne akan taslimin rajuli ala ahli sallama da mutum zai كما يقول الرجل إذا دخل بيته نقم تسليم الرجل على آله سلم المجد بإيالنسا إذا دخل بيته ونيته بجلال مالك قال أخبرني أبو زرعة قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف مالبي ابن السني يتي مالمنس أبو زرعة يا كلام تبكي في كما يجيو لك مالمنس سليمان بن عمر بن خالد في كما يجي لك شيخ مالمنس عيسى بن يونس في كما لك مالمنس ثور ابن يزيد في كما يجي لك مالمنس خالد بن معدان shi kuma daga babban malaminsa da hadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Abu Hurairah radiyallahu anhu kan Abu Hurairah yake kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Wanzu kira da amince Allah tabbata a gare shi yake inna lil islami baw'an lalle musulunci yana da wani irin haske shi musulunci yana da wani haske na musamman wa manaran kuma yana da wata alama irin wannan abin da ake da a saman masallaci ke ke kira banara kaga ai alama ce wanda za ga wata an sa tauraro ko wannan abu dogo shine banara asumiya to yana da wato alamomi kaga wannan asumiyar ana yin ta idan ka gane wannan ba gidan kwana bane alama ce ta ne masallaci to shine banara kamar nari tsari kamar alama ta hanya mafi yawanci duk kasashen da suka ci gaban kaje za ga kowace hanya akwai alamu duk da mu ba ana yi amma ba kamar sauran kasashe ba alamomi da ake banda sunan hanya kuma za ga duk kilomita kaza an rubuta kaza wannan su ne wanarat ko kuma a gaya ma guri kaza kaza ne shi wannan kan bayanan da ake shi ne manara alamomi da suke nusar da kai abu za wani abu daban in ka shiga asibiti Aminu Kano za ga ana gaya ma tashi kilomita ba awa manara ce wannan abin da kake kai misali cewa kada kai gudu ya wuce haka a cikin gurin to sai yake kamar alamomi na hanya min zalika yana daga wannan alamomin musulunci na daya an ta abdullahi azza wa jal kabauta wa Allah mai girma da buwaya la tushriku bihi shay'an kada kai Allah da komai kada ka hada Allah da komai din nakira ko da irin abu karfe da ka hada Allah ne ina yawan ba da misali na zo irin gaban abin da zai baka mamaki mushrikan zamanin Annabi alaihi salatu wassalam idan wahala sai wahala suka shiga yanayi suka shiga tashin hankali to Allah suke koma in kaga suna shirka ko to dama suka samu yarhamuka Allah dama suka samu suke yi amma da zarar sun ji wahala to gurin Allah suke ka koma fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu Allah yake falamma najahu ila al-barri idza hum yushriku in kaga suna shirka to sun tsira ne amma musulmin yanzu shi in ya ji wahala zai tafi gurin boka shi ko mushrikin da an wahala zai wahala ba yadda yake ba wanda ya tantance abu in ba Allah ba amma musulmin yanzu in ya ji wahala zai koma gurin boka shi da abun babaki shine kwatantawa da za ka yi tsakanin mu saboda haka karka sake domin ita matsalar shirka kullu abin da yasa ake jan hankali kar mutum ya sake ko sabani malamai suka yi akan wani abu wani malami yace kaza shirka ne wani yace ba shirka bane to karka yi abu domin za ka ga abu baya cikin rukunan musulunci dale wasu abun su kawai ka harkar ka me yasa saboda in ka tashi shiga wuta akan shirka ita za ka shiga wuta akan shirka ba ba rijiyar za ka yi ba ba kuri ɗan ko kuri ɗan ba direct entry zaka shiga in kan ka fita daga wuta a taya ne da jama'a da dukkan gaskiya sai dai idan raƙumi zai fita ta kofar allura lan wa alfu lan aka bature ce ne ba to lan wa alfu lan saboda haka shirka kar kai wasa da duk abin da yazo na shirka ne kauce masa yawa saboda haka shi Allah madaukakin sarki aka yi shirka da shi baya yafewa ko dan annabi waye kai ayan babu misalai a Qur'ani ko yawa Allah madaukakin sarki da kansa yawa annabi ne lokaci lokacin da yazo mutuwa yake ya yake da uba yake san da yace ya ubangiji inna bunyi min ahli bi Allah yake da shi yace innahu laysa min ahli kar ka tsara cewa dan ne ai dan ka shine dan musulunci innahu amalun ghayru salih wata kira'a ma amila ghayru salih yayi aikin da ba na kwarai ba فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيدك أن تكون من الجاهلين Allah yake in mai ma wa'azi karka zama cikin jahilai saboda haka a kiyaye duk abin da ya zama shirka to ai kokarin kauce masa to kaga kada kai wa Allah shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima sai ayar wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما يظالمين من أنصار يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هذا لقمان لا يشرك يا أبنسى النبي لقمان karka sake kai wa Allah shirka domin shirka babban zalunci ne me yasa Allah ya kira shirka da zalunci saboda a dau abin da ba naka ba a baka ko a dauke naka a ba wani aiki ne zalunci ko to Allah madaukakin sarki shi ma haka yake masa ba shi da rata ce yana da shi bai da wata baki ka ce akwai mace baki ko za ku ga wani yanzu sun mai da wani abu wani wani kamar wasa a social media na ga ya fara yawa sai a kirawo wani abu ya ce shehu kana gani wai kana gani ne ba mu ci abinci ba wannan wannan kalmar kut wallahi shirka ce ana ta rubuta a wasu mayanci kamar abin jokin ana ta yi Allah baya wasa da kowa a batin kum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un in ma wasa kuke yi ku sani shi Allah baya wasa da kowa ayahsabu al-insanu an yutraka suda saboda haka duk abin da ya faru Allah za a kira shi za a koma gurin sa shine abin da yake daidai wa tuqimu salata al-mafruḍa ɗaya da ta alamomin musulunci kuma ka tsaye da sallah wadda aka farlanta ma azhar la'asar maghrib isha asuba wayannan duk an farlanta mana wa tu'ti zakata sannan ka bada zakka da zarar kuɗi ya kai nisabi ga fitar da zakka ina gayawa matasan da suka fara samun kuɗi wani shekara biyu yana iya fitar zakka yanzu kuɗinsa saboda hawan dala kudin ya wuce nan a ce wai ni kullum maganar da nake gaya mutane ka fitta zakka in za a dala aka ji da dala mutane sun je fitta zakka saboda haka ba shi ne ba wani ba a koma fidda ba a sa ba in da kana miliyan shida ce ma'auninka na zakka shekara uku baya da ya wuce kafin dala ta fara hauka kake wucewa ci gaba da fitar da abinka ba ruwanka da wata dala kai albarka kake neman wa dukiyarsa in ta wannan dalar za a fito an daina zakka wallahi dan manyan da suke yi su kuma ba ta kafa ta kala kaske ba a kala bar kasa kasa da suke neman albarka su sai zakka in da wannan matsalar ma'aurin dala za a fito da yawa mutane kusan cikin bisa ɗari sun daina zakka ko lafiya kuwa ya tambaye ni yana gaya mun cewa a matakin da yake ciki yanzu ba zai iya fitar da nace a ka fitar ka fitar albarka kake neman wa dukiya wannan ba wanda ka gani bala mu Allah lahu min al-arab yau saboda haka a ci gaba da taimakon mutane sai Allah ya ta buɗa ma har ka zo ka wuce ma'aunin dala inda ba hankali ne da ita kun ga yadda take sai kawai tafiya take inda ta ga dama saboda haka ita za a bu ba za a fitar da zakka ba tsakani da Allah kuma na kasa kasa da suke hudda zakka su ne kusan 60 bisa da na kasa kasa wanda suke masu kudaden da yawa ba su sun fatan ba kuma ba abin kirki suke yi ba wani ma sai a shekara biyu yake wai ya manta tunda ba in jora ba ya manta to saboda haka wajudiyar zakata ta bayar zakka wata hujjal baida ta biya shi dakin Allah da zarar kudin ka ya kai kudi ka fara fidda zakka to ka fara tunanin ya zaka tafi dakin Allah kuma kana yi kana warewa kada mutum ya sakaci mutum ya ce ba jiran ka za a yi aikin haji wajibi ne rukuni ne da ke rukunan musulunci shi za a sai na umar yake cewa ana ji ma tsoron karka mutu kafiri ka mutu baka yi ba baka fidda zakka ba an baka yi je aikin haji ba saboda haka magabata shi tara kuɗi ma suke idan su fidda zakka don kuma su je aikin haji amma kai yanzu ya kai mataki kuma kana ta jira me kake jira jira kake Allah ya kira ka ai kudi da zuwa ya kira ka kaki amsawa ne da kudi ya zo Allah ya kira ka kawai dai ka doje ka dawo cikin mutukubu amma an kira ka wannan shi ne sannan sai yace wa tasumu shahra ramadan ka azumci watan ramadana والامر بالمعروف ايمني da kyawawa da kyawun aiki wallahi anil munkar kai hali da mummuna kuma wa taslimuka ala ahli baitika ma allu jayi da sallamar da kake yi wa iyalin gidanka in ka shiga gida idza da kanta alai mun ka shiga gurin shine malai zaka ce gidanka mai girbi da ka tashi shiga gidan sai kai sallama to haka in zaka kuma shiga daki nan ba su ji ka ba za ka kuma shiga daki ka kuma sallama domin zikiri kake kuma addu'a kake musu amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku dan gidan nan sannan kana kauda sabani duk da yawan sallama a gidan sai na kauda sabani wanda baya sallama za ku ga sabani da matsaloli sun fi tabbatuwa a gidansa kada mutum ya zama irin mutanen nan da sai dai a gaishe a ce yaushe ka shigo ai ban ji ka sai na ni da gidana sai na yi magana zan shigo wannan shedan da yake cin zura ka wallahi duk lokacin ko aikin wa zaka je kai sallama domin addu'a kake yi kuma zikirin Allah kake yi to wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye to sai ce wa taslimuka ala man mararta bihi min almuslimin da sallama ka da duwanda ka je wucewa ta gaban sa daga cikin musulmi in ka je wucewa in dai musulmi ne ko ka san su ko baka san su ba kai musu sallama domin annabi yana cewa inna min ashrati sa'ati at-taslimatu al-khassa hadithun munadab al-mufrad ko yana da lalamomin alkiyama ba ka rike sallama ga kebantattun mutane ko wani dan yana da kuɗi ko kuma kawai wanda ka sani iya su kace wani ma ga ku a gobe ne zai ce wa ana salamu alaikum to alama ta ne alkiyama shi ka aike na kuskure ne assalamu alaikum dukan su wannan shi ne dini me yasa sai ce fa inna fa yurdu alayka raddat alayhim almalaika idan suka ce wa alaikum assalam su ma malaiku sai su dawo musu da martani wato su musu addu'a wa in lam yarju alayka ba su biyo ba da sallama ba karka dawo raddat alayka malaiku sai su ce maka wa alaikum assalam sun amsa amma ku amsa kai dai kai Abdullahi dan Umar yawo yake kwararo kwararo a kasuwa yana sallama saboda ya samu wannan falalar ko kun ga yi mun ta bada misalin Malam Suleiman Dattijo ya zuwa karatu nan wanda ya rasu na bakin kumbila ai kuma duk ai yara sun san salamu alaikum kawai ko zuwa yin kace babu barka da yace ce salamu alaikum sai ka amsa sallama za ku yi magana in ka baka amsa ba to in ka kuma zuwa ina kwana zai ce salamu alaikum sai ka ba sallama da sai ka ce wa alaikum assalam in ka amsa to sai kuma ku yi gaisuwa ka ga mai kyakkyawa ce da shi da ce ne kyau to shi ne yake cewa raddat alayka wa la'anatu malaiku ya su mai ma da masani su kuma su tsine mu su wa'annan da suka kyawu da sallama sai malaiku ce ku kuma Allah ya tsine mu to kaji su kuma ce ku kuma Allah ya tsine mu Allah ya kiyaye aw saka tat'anu ko kuma malaiku su watsi da su kawai su mutu ci guda ɗaya biyu kamar da raka sai amin zalik duk wanda ya bar wani abu daga wayannan fa huwa zabun min al-islam taraka wudu ya bar wani rabo daga musulunci sabu wani rabo ya bari a musulunci wanda kaman da wanda wanda ya watsi da su kuwa faqad wallal islam zaharu da ya wurgar da musulunci ne a bayan ta in ya watsar da wa'annan da muka dinka mu domin an faɗi arkanul islam guda hudu ga sallama ga al'amru bil ma'ruf wanda suke cikin adab da ya yi watsi da musulunci a bayan ta babu fadli man da kala bai tahu bi salam babu falalan wanda ya shiga gidansa da sallama gidanka ne ka shiga kai sallamar ba to akwai falala wata garabata da zaka samu qala akbarana ahmad bin umayr ibn jusa qala hadathana abu amir musa bin amir bin musa qala hadathana umar bin abd alwahid qala hadathana al-awza'i an sulaiman bin habib al-muharibi an abi umamah al-bahili radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala shaykh malami ibn al-sunni yace malamin sa Ahmad ibn Umayr ibn Jusa ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malamin sa Abu Ali Musa ibn Amir bin Musa shi kuma daga jiyin malamin sa Umar bin Abdul Wahid shi kuma daga jiyin malamin sa Al-Auza'i Imam Al-Auza'i shine wanda Imam Malik yace wata ran zai wuce kalli daliban sai in kuna so ku ga malami ga kina ke wannan malami ne kun gane cewa la ya'rifu rijala illa rijal in ba malami bane kai kai baka san waye malami ba ko yanzu wani kawai zai yi ai wani ba malami ai wani ba malami bane ki haka ka sani kawai sai ki wani ai ba malami bane wani ina me ma ya sani kaza kaza wani je ke nuna jahilcin ka karara domin la ya'rifu rijala illa rijal su malamai su ai kamar yanzu abin da ba a social media da kani ba ai da kuɗi je zan ne kuɗi wallahi da kuɗi je zan ne kuɗi sai dai kawai ku ta hasashe amma duk abin da kuke su masu kuɗin sun san junansu sun sani da an magana cewa da kai ba ta an ba kai ne kuke maka kallon wani abu a waje amma su masu kuɗi sun suka san masu to haka shi ma malami shi ya san waye malami imam malik ya kalli mutum ya ce wannan malami sai kai ya san ya isa ya isa to shi ne yake cewa an Sulaiman bin Habib daga malamin sa Sulaiman bin Habib al-Mu'arifi ana abi umama al-Bahili daga sahabban annabi Abu Umama al-Bahili Sudai bin Ajlan radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi yace salatatu mutum uku kulluhum zaminun ala Allah azza wa jalla gaba ɗayan su Allah madaukakin sarki ya lamunce mu Allah ya lamunce mu na farko rajulun kharaja gaziyan din sabilillah mutumin da ya fita yaki dan daukar kalmar Allah to wannan Allah ya lamunce masa fa huwa gamin yana cikin lamuni ala Allah azza wa jalla yana karkashin kulawar Allah shine lamuni Allah ya lamunce masa yana cikin kulawar Allah madaukakin sarki hatta ya tawaffa wa har sai ya mutu har ya mutu fa yudkhiluhu aljanna in ya mutu a gurin yakin Allah ya shigar da shi aljanna aw yaruddahu bima nala min ajri ko kuma ya dawo da shi daga yakin daga abin da ya samu da abin da ya samu na lada ai da mai shi yakin da ya yi ne imman nasru aw shahada ko dai kai shahada ko kuma ai nasara sai biyu ne ba a tara shi wata wata tijaratun ne lan tabo kasuwanci ne da baya karewa au gani wata ko gani ba kamar da Allah ya gaya mana a cikin Allah dina kana lahum nas inna an-nas qad jama'u lakum fakshawun fakshawu wa zadahu bi imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai Allah yake ban kalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su'un wa tabi'u ridwanallah wallahu dhu fadlin 'azim wasu mutane sun zo sun ce da su innan nasa wasu kafirai suka zo suka ce sahabbai wasu mutane sun haɗu suna can ana so a tsora su da kafirai har jama'u lakum sun mako taron dangi wa kyau wala ku ce yi sun fi ku yawa amma sahabbai suna jin wannan da ya faru ba sa da ku imanin faɗa musu haka ba sai ƙara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya isar mana madalla da mai isarwa Allah madaukakin sarki da ya faru ban kalabu bi ni'matin min Allah da suka fita yaji sai suka dawo da ni'ima daga gurin Allah shine ganima wa fadin da faraza Allah domin Allah ya ce ya yarda da a yakin badal ne Allah ya kalle shi yace ittala ala ali badr wa qala amalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum Allah ya kalle yan badal su 314 yake daga yau na gafarta muku duk abin da kuke so ku yi shi ne abin da muke gaya wa yan a cewa ko da maganar da suke cewa Abubakar yayi rinda to ko yayi rinda ba ta ba Allah kamar aiki ne kana yi kana mutum aiki ka je ka rubuta resignation letter ka mika ce ba karba ba to su ma haka kuma sun yi rinda Allah bai yarda ba ko ne sai na Abubakar zai ko ne in ma ya yi Allah ya yabe masa me yarda dai ka kai kai ta kanka bana kuma kullum maganar da nake kenan kamar ko ba zai da Abubakar ko Umar ko Usman ba ko su Aisha da Hafsa ko su Zaddaura da da ta bawo bale kake zagi kullum ba za ka yi albarka ba na rantsi da Allah ballan tara albajiran annabi kuma koyarwa iya koyarwa shine a ce in malami ya zo ya koyar cikin mutum 100 mutum 80 70 ko to wayannan ba sune almajiran annabi alaihi salatu wasalam amma idan me kake so ka ce annabi ya koyar da almajirai gaba eh ba wanda suka zama mutanen kirki cikin su su su kai sai mutum biyar ko uku aka wani lissafin yake ko bakwai lissafin majmulan lissafin shine wai mutum bakwai amma sauran duk sun yi da ya hankali ne karɓi wannan ko a jami'a yanzu kake koyarwa ɗalibanka kowa ya faɗi sai an kira ka a tambaye ka ne da yi wannan kana annabi da yafi kowa iya koyarwa jiya mun biya karatun mun na lulu ko misali da muka bayar wajen tausayin sa balarawan kauye ya zo ko kafa gari a masallaci sabbin suka yi mata aka annabi yake ku kyale wala tuzi mu kada ku yanke wa fazari yace ku dan ya riga ya fara sai da ka bai ya gaba yace ku ɗebo ruwa aboki ku fara a gurin ya kira waje yace kai kuma zauna ya zauna yace masa kaga nan ɗakin Allah ne shi kuma ɗakin Allah ba a komai a cikin gaban da bauta wa Allah ba a fitari a ciki ka ji ko yace ya ji sallah ake a ci a karanta alqur'ani ai saboda kwanciyar hankali da yadda yake guda sun tsora kai cewa me yake cewa ya Allah ka ji kaina ni da wannan bawan Allah ni da Muhammad kai kar ka ji an kowa anan annabi yayi dariya yake ai rahmar Allah fadi ne da ita me yasa mahallin shahid annabi ya fi kowa iya koyarwa ka duba baka ga balaraban kauye da hoto sai zo amma ai annabi ya koyar da shi har ya dauka rabu ballantana su sai na bakar da kullun annabi yake cewa gaidin maktubi alaihim wala sali ko kuma sai a ne kullun a bayan su suke sallah kullun ihdinas siratal mustaqim addu'a ce Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya kullun annabi zai faɗa sai a kuma ka ce sun bar hanya Allah ka shiryar da mu to wannan shine an gane ko to saboda haka kaga sun dawo da falalar ubangiji lam yamsasum su'un wa tabu'u ridwanallah to mutum na farko kenan na biyu wa rajul ra'al masjida da mutumin da ya gaggawa zuwa masallaci ya sammako kar ka dauka wai sai da yamma ya tafi sallar magariba ko isha ko da sallah in ya samu ya tafi da wuri kafin ba masawon fida ba an gane ku yan hawan fida za a gaji an makuza an makuza wani ma sai rana ka ɗaya zai zo ya hau fida ke sai ya ƙara su sauran a'a wanda zai sauri kafin ma a kira sallah ya tafi masallaci to shi fa huwa zaminun ala Allah azza wa jalla yana cikin lamunin Allah mai girma da buwaya a ta yanka wa kawo har Allah ya ɗauran sa bai da salihul janna ya shigar da shi aljanna aw ya ruddahu ko kuma ya dawo da shi bi ma nala min ajirin da abin da ya samu na lada a ganimacin ko ganima na uku wa rajulun da kala bai tahu bi sala da mutumin da ya shiga gidansa da sallama shine mahallu jayi ko da ba kowa a gidan ko ba kowa a gidan ya shige ya sallama to sai ce fa huwa daminun ala Allah azza wa jalla shi ma Allah ya lamunce masa yana karkashin kulawar Allah mai girma da buwaya babu sawabi man da kala baita hu bi salam babu da yake magana akan ladan wanda ya shiga gidansa da sallama ya tashi shiga sai sallama gidan nasa assalamu alaikum wa rahmatullah ko ba kowa ko kuma wasu malayan ke ce kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin duk wanda ka faɗa bibi in ba kowa ka tabbatar sun tafi unguwa ko ɗakin ka ka buɗe ba kowa sai kai wannan sallama assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin in kuma cewa kai assalamu alaikum wa rahmatullahi mala'iku ya su amsa ma wa alaikum assalam wa rahmatullah shi ne abin da yake daidai sai yake kala akbarana abubakar bin mutaham قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري كما wannan ba shi ne gida ba har mai jago an gane ko yawa har masu jago su ba duk zaki قال حدثنا قرة بن خالد بن نافع بن جواني قال حدثني لكيد بن عبد بن لكيد بن مشاع قال حدثني سدي بن عجلان ابو امامة الباهلي رضي الله عنه sai malami ibn sunni yace abubakar bin mukrab malamin sa ya karanta da shi kuma ya jira daga malamin sa Amr bin Ali shi kuma daga shehin malamin sa Muhammad bin Abdullah al-Ansari shi kuma daga shehin malamin sa Warat bin Khalid shi kuma daga shehin malamin sa Laqit Abdul Makka wannan Abdul Makka din shine illar hadisin wanda za ku ga shi ma a can kasa ma ya bi wato yayi masa lamba shine illar hadisin da ibi قال حدثني سدي بن عجلان shi kuma malamin sa Sudai bin Ajlan ya karantar da shi shine Abu Umama al-Bayri da hadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an annabi sallallahu alaihi wa sallam ka daga annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi yake ma ne rajulin yuqtilu al-wudu'a ba wani mutum da zai kyautata alwala bayan silu yadayhi ya wanke hannayensa wa rijlaihi da kafafuwansa wa wajahu da fuskarsa thumma yumadmidu fahu sannan ya kurkure bakinsa thumma yatawaddau sannan ya yi alwala kama amarahu Allah ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki ya umarce shi ya alwala sai illa hatta anhu ma na taqafuhu sai sai Allah madaukakin sarki ya kankare masa abinda bakinsa ya furta na zinubi sai a kankare mai wannan zinubin wa masha ilayhi ko kuma abin da kafarka ta taka ta ji na zunubi hatta inna zunuba har sai zunubin sa ya kai matakin da la yata hadaru an atrafi ya rika zuba daga gefen jikin sa kun ga wannan hadisin ko da bai inganta ba ai muna da ingantaccen hadisi ko da ya nuna wanda yana da lafiya kyawa mai kyau Allah zai kana ruwan fuska kana zuba na ƙarshe yana zuba da zunuban ka wanda kai ka ga wanda ka bai wasu ma malamin ta ce ba a ware kowanne ba sai aka yi za a kankare zunubanka kawai thumma idza masha ila almasjid sannan idan mutum ya tafi masallaci kanat lahu bi kulli khutwatin khutwatin zai kasance do kowane taku da yayi ya kuwa da ya taka shi hasanatun ba a baki lada shi sa magabata ke zuwa masallaci nesa kaga wanda yake zama a majalisa kawai a majalisa ba masallaci ba domin zaman masallaci daban da zaman masallacin musalla yawan masallaci yanzu aka yi sallan matsayi yanzu kama wannan zaman da muke ko ba karatu ake wa gaba ɗaya mala'iku addu'a suke mana har mu kai kowa yanzu mala'ika yana kiran sunan sa yana wa da wani Allah ya biya ma bukatar ka yi ma kaza kowa har ka kai suna nema ma gabara suna ma addu'a haka annabi ya tabbatar iya zaman masallaci minti 50 da zaka yi minti 30 40 sai kai ma addu'a har ka kai amma kaga an musalla ne ba faɗi wannan ba shi wata gina gurin zunubi ne ba cewa aka yi ku kiyaye ku ba a hanya haƙoƙinta guda biyar ko bakwai yawwa kaga wannan doka ma aka yi muku amma masallaci babu wannan ballantana kuma ana karatu cewa babu wasu mutane da za su zauna a cikin wani majalisi daga cikin majalis na Allah madaukakin sarki suna ambata Allah madaukakin sarki illa gashiyatuhum rahma wa hafatuhum malaika ko wa nazalat alaihim as-sakina wa takarahum Allah fi man inda haka annabi ya faɗa babu wanda za su zauna a cikin masallaci suna ambata Allah madaukakin sarki ko su zauna wato suna sauraron ambata Allah madaukakin sarki illa gashiyatuhum rahma fa dai sai malaika wa rahma ta dinda wa hafatuhum malaika malaiku su kewaye yanzu nan malaiku gaba ɗaya a kewaye suke da mu wa nazalat alaihim sakina sannan nutsuwa ta sauka akan mu wa sannan wa zakarahum Allah fi man inda sannan sai Allah madaukakin sarki ya rika ambatan sunan mu ɗaya bayan ɗaya a gurin malaiku har mu tayi Allah zai ta ambatan suna ɗaya bayan ɗaya ba wani alkhairi da yabo wannan ba ka dai to shi ne abin da yake gaya mana to takawa duk taku to su ba gaba ta yadda ce mutum ya samu masallaci a nesa dan ma ya taku da yawa baya son masallaci daga kofar gida ce kofar gida kofar masallaci magabata ba sa sun fi san inda za su taka su je su dawo idan mutum ya zo ya rasa sallah ran zai tafi wata unguwa aka ce ya tafi wata unguwar don su samu lada thumma takunu salatuhu lahu najila saboda wannan takun da ya rika yi sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce idan ya je sallah ma zai tabe ne mara dadi akan ladan da ya samu sai zama dadi shine najila thumma idza huwa yani idza dakala sannan kuma idan ya shiga ala alihi gidansa fa sallama alaihi sai mutu sallama wa kada mabja'ahu ya kwanta akan shimfidarsa kanat lahu qiyamul layla za a rubuta man ladan yayi qiyamul layla to wannan shine babubukan da ya kawo aka abin da ya shafi shiga gida kaga yanzu wai mun ka shiga gida domin an ce ma 24 hours na annabi alaihi salatu wassalam to idan ka shiga gida ga abin da ake so kuma ka rike a gidan babu ma yaqulu idza nazara fil mir'at ta ku ga an ja alifun nan babun da yake magana akan abin da idan nazara fil mir'at idan ka kalli mudubi kallon mudubi ba kawai kallon za ka ka ta washe baki ba a an ka kalli mudubi ne za ka ce قال أخبرنا محمد بن الحسن ابن قتيبة قال حدثنا الحسين بن علي أبي السري قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء مالمي ابن السني yace malamin sa Muhammad bin al-Hasan bin Qutayba ya karantar da shi kuma ya jiyo daga malamin sa Al-Husayn bin Abi Sari shi kuma Husayn bin Abi Sari da Izi yana da rauni shi kuma malamin sa Muhammad bin al-Fudayl ya karantar da shi kun san a samanin sa akwai ana da fudail fudail da yawa shi sa tun ma kafin zuwa musulunci shi sa ga aka hilful fudul hilful fudul din nan saboda su fadul fadul guda hudu su suka jagoranci zama shi sa yake cewa hilful fudul to sai ce an abdurrahman bin ishaq shi kuma daga malamin sa abdurrahman bin ishaq shi ma da ibi a ga illa ta biyu kenan shi ma malamin sa Umar bin Sa'ad shi ma da ibi to uku shi kuma ya biyo daga sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lallai annabi alaihi salatu wasalam kana ya kasance idan nazara wajahu fil mir'at idan ya kalli fuskarsa a jikin mudubi qala sai ce alhamdulillah allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allahumma ya ubangiji kama hassanta khalqi kamar da ka kyautata halittata fa hassin khuluqi Allah ka kyautata dabi'una ba haka shine malam albani da yazo yana sharhi akan wato hadisi za ku ga can alamba ta hudu kuma ya ga mu takrijin hadisin a cikin tai ya ce takriji da yawa al-kalimu tayyib na ibn al-qayyim da kuma irwaul gani ya kawo shi mu'allakan yace sanadin sa da'ifi sai dai da'ifun jiddan ba sai dai ya halatta hadisin ya inganta a wani gurin ba gurin kallon mudubi ba cewa Allahumma kama hasanta khaliqi fa hasin khuluqi har ya kawo maji a gari ne ki amma du'a fi haddi zati duna rabbihi min nazari fil mir'ati fa sahih yace inda aka dau wujubin ma ka faɗa a zuwan ba wai annabi ne yake ka faɗa a gurin bai kawai kai ka kalla ka ga cewa kai alhamdulillah gaba dai shukur gaba dai kar ka ce ni annabi ne yake kawai an ban ma ita buɗe duk lokacin da ka gani ko wani ka gani da halitta mara kyau ka faɗi wannan yayi tabarakallahu ahsanul khaliqin nau'un akhar wani nau'in daban ala akbarana abu ya'la ala ahmad ibn ali bin al-musanna ala hadathana amr bin al-husayn ala hadathana yahya bin al-ala عن صفوان بن سليم عن عداء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شيخ مالم ابن السني يتي مالم ابو يعلى صاحب المسند Ahmad bin Ali bin al-Musanna ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malamin sa Amr bin al-Husayn wannan matrukul hadith ne wa yastahamu bil waqi' matruki ne kuma ana zargin da yana ƙarya yana dingina ƙarya zuwa ga Annabi alaihi salatu wasallam Allah hadisin sa zai zama ba'idun mawdu'i fabricated sannan shi kuma daga malamin sa ويا ابن العلاء يا ابن العلاء kun ga wannan dukuri dukkan su mutamai ne za ku ga a can lamba ma da yazo ya ya ba su suna lamba ta biyu ka gani sai rawa abu ya wa fi amru bin husain huwa masruf shine ko a lamba ta daya yawa a lamba ta daya za ka gani ga abin da yake cewa عمرو بن الحسين ويحيى بن العلاء كذابان فقد يتاني kaga kuwa yin ya baji amma kuma safwan bin sulaym din nan in ta karanta sifatu safwa malami ne na gartacce dan wani ibnu ayyad yana cewa yake ya rantsa da Allah yace ya ga wato safwan bin sulaym yace ya ganshi a harabi yace ko yanzu saboda yadda yake bauta ga Allah ko yanzu aka ce za a tashi kiyama gobe ba zai ƙara komai a saboda domin ya kuri ya yi da yake kaga wani yanzu aka ce gobe zai mutu yau ba zai mutu ba sallah zai kai domin da bai misali ke tsayin da to shi ko yau da aka ce gobe za a tashi kiyama a yadda yake a haka ne shi gaba shi wannan bawan Allah tabi'i ne ya yi ruwaya daga Sa'id bin al-Musayyib kuma baya bacci da dare wata ran sai da yayi wa kan yayi ba kanci alƙawari kenan ko mutum ya ce in na ci jaraba zan talaka dubu ɗari in ka ci jaraba ya dole ne ba ba ka compromise sai ka yi in mata ta ta yi lafiya zan ba da dubu kaza in fansho na ya fito ko in kaza ya zo wannan alƙawari ne ba ko mutuwa kai sai an biya shine a ta gurin azumi za ku ga da aka zo wajen biyan azumi ai ba a sabani akan na bakance ba na wajibi ne aka yi sabani wasu suka ce za a biya ma wasu suka ce ba za a biya ba amma na bakance dole ne dole ne alƙawari kai in Allah ya yi ma kaza shine kyautan marwata ake kira haka Imam Malik yace in Allah ya yi min kaza zan yi kaza to in bai ma ba za ka yi ba shine mafhumul mukalafa in kai walbani walbaka walhana ne warke yi saboda haka in an yi zai in ba bayar da maje ba shi ne sharadin ai in na ci jarabawa zan yi sadaka da dubu ashirin ko bai ci ba sai yayi da a ta in na ci ko bai ci ba in admission ɗina na waje kaza ya fito duk wannan ta'allukin shi ne ba kanti to shi sai ya alƙawari ba zai ƙara haka kadan sai kwanta ya bacci da dare ke ya daina daga ran da ya ba kance zuwa mutuwarsa sai da shekara arba'in kuma wallahi bai ƙara kwanciya da kuɗi da daddare ba bai kuma ba yace kwanta da shi za ran nan nace muku ai wata ne wai kana da bukata a gurin Allah kuma kwanta da bacci da safe kada kake yi ba bukata Allah ko ba damuwa kai ba kana cikin matsala kuma kai bacci ai kashi za ka da yadda kai yana yi karfe biyu na yi nike ya ta gaya wa Allah in yi maglubu kwanta ni sun fi karfi na amma kai ba su fi karfin ka ba an tal qawiyul aziz ya ta Allah kirari shi kenan ya sai kai wannan matakin da baya bi kwata kwata tsawon shekara arba'in sai da ya zo mutuwa bai da lafiya da ya zo sai ce ku taimaka min da Allah kar ku kwantar da ni ku jingina ni wai bai da lafiyar ba sai jingina ji aka yi a jingine mutu saboda ya ce ba na son karyawa Allah alƙawarin da nayi masa ba nan abubuwansa za su tsaya ba shi wannan shine wata rana Suleiman ibn Abdul Malik Suleiman ibn Abdul Malik ya zo zamanin Umar bin Abdul Aziz shine amirul mu'minin a lokacin sai zo Madina yana zuwa da yazo sai ya ga yaka kalli mutane shine gwamna Umar bin Abdul Aziz sai ya ce masa wancan bawon Allah waye mai sallar sai ya ce an shine sakuwa na bin a musulmai ne ita ita ai mutumin kirki ne ya masa sai yake to a kafin bagari ina so a hada ni da wani zan turo a kai masa kyauta sai tura aka kawo masa dinari ɗari biyar kaga in kana so ka gane dinari yanzu dinari ɗaya rubu dinar shine lissafin um da mutadai nawa sadaki yake yanzu dubu ɗari da wajen hamsin ko yawwa to kace dubu ɗari shida duk dinare ɗaya dubu ɗari shida sau ɗari biyar injiniya dubu ɗari shida sau ɗari biyar aka yi aikawa yawwa kaga miliyoyi ne ta ji miliyan to sai aikawa sai tura a je a kai masa aka je har inda yake aka yi sallama da shi sai ce da shi sako ne amirul mu'minin ya turo nan kawo ma yace ni yace in kai yace anya ko ban ne ke ni yace kai yace ni yace ko ma dai ka tambayo ko ko ma ka tambayo yace yace tunda shi da yake ne yace to ya tabbatar da shi yake nufi kafin ya dawo sai ya gudu suka rika wasan buya da shi wallahi yake da ya dawo gidan har sai da yaji cewa amirul mu'minin ya ban madina saboda baya so sarfa shi wannan ai ai isa da haban nasu wa bakiyana suna yawwa shi ba a banza kuka ji annabi ya ce kairun nasu karni ba sun mallabi ne dunahum sun mallabi ne wannan tabi'i ne ba shi wannan Sulaiman bin Abdul Malik din ya taba ganin shi Talib bin Abdullahi bin Umar jikan sai na Umar ke ya ganci yace waye wanda aka ce masa ai Talib ne yake jikan sai na Umar aka yace yace a ai albarkacin da muke ji kujerar nan ba ta kakan yace ya kamata a tsaye yana masallaci sai ya zo ya same suka gaisa sai yace da Allah wace bukata kake da ita ya yi ba shi da wata bukata yace da Allah ya gaya masa dai bukata yace to wannan gama yanzu ina ganawa da Allah ya baki ya koma bayan ya gama sai sulale sai ya fito yana fita ya ganki sai sai dai ce da shi magana da nema a ta bukata sai ce to bukata ta duniya ko ta lahira sai ce a ni na yadda ce ta lahira yake ta lahira ai Allah kadai ne zai ma ta duniya sai ce to yaya an baro ki Allah ne duniyar duniya ba ma sai zan roƙe ka yace na rantse ma da Allah tunda nake roƙo Allah ba taɓa roƙon sa duniya ba kuma sai roƙi bawansa kawai ya biya ya tafi ya wuce bari mu ba ku misalin na uku Abu Ayyub al-Sakhtiyani na'am Abu Ayyub Abu Ayyub Abu Ayyub al-Sakhtiyani Abu Ayyub al-Sakhtiyani shi kuma suna tare da wani aboki kamar yadda injiniyar ke da Amala Ahmad din nan kullum tare yana jin labari Abu Ayyub al-Sakhtiyani kawai sai ji labari wannan abokin nasa da yake budan furantinsa na jikinsa an ba shi mukami ya zama gwamna aka rugo da gudu aka zo aka gaya ba aka ce ai wani ya zama wanda ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga ran da ya ji ya zama wannan gwamnan ba sallar da zai in ya zo sallah ba face sai yayi addu'a yake Allahumma Allahumma ansini zikri ya Allah ka mantar da shi tunoni gaba ɗaya har ya zama mulkin sa kada Allah ya sa ya tunani kai yanzu za ka wata ta safa da wata yamma da ba in ka kaji ga uku a ran nan ko wasu na gani mun je karatu wata wata ran da tsani suna kowa wani korafi an mafi yi da dan rashin mutunci tare muka duka abubuwa sai kiran zare ke yake dagawa wai rashin mutunci yau kullum ya ma sa shi wai a mai call forwarding wai kullun ya kira baya kaza tare ko muka rika sai da kaza har da gori tare muka yi kaza dan yanzu ya samu mukami shine irin wannan to shi gudu ne to shi da wa'annan bayin Allah in kana jin su zaka gane cewa kawai na taɓa faɗa da idan aka je aljanna Allah ya ba mu iko in ka leka ka hango sai Imam Malik zai ce ba nan gidan bane ka fito sai ka leka ka ga ƴan ungo kwaci yawa da kane da ga yin goko ji jonan ne to wannan shine Allah ya dadar da mu to wannan shine Safwan bin Sulaym an gane ko to shi kuma an ana bin yasa daga adawu dan yasa Ali bin Abbas radiyallahu anhu ba daga da Abdullahi da Abbas Allah ya kara musu yarda shine wannan Adawu bin Yazid shine dan uwan wa dan uwan Sulaiman bin Yazid su biyu ne wa da kani ne kai da cikin su yana cikin fuka ha usaba din nan da ku tuna fuka ha usaba ji Sulaiman bin Yazid shi Sulaiman bin Yazid masanin fatawa ne kun ga ko dan mutane da mutum bakwai da wanda ya lissafo ta a cikin ilamul muwaqqi'in ko a alamul muwaqqi'in na ibnu al-qayyim zan so wani ya kawo mun sunayen kafin sarki ne zuwa wanda aka lissafo tun daga cikin sahabbai wanda suka fi kowa yawan fatawa fatawa ba yawan hadisi da nake yawan lissafa wa wannan bakon ba su ba wannan fatawa har zuwa kan tabi'ai na ba da wannan azamin da zuwa sarki ne zuwa malam ibnu al-qayyim ya kawo ta a cikin alamul muwaqqi'in su bakwai sun fi kowa fatawa sun fi kowa fatawa to yana cikin waɗanda suke da yawan fatawa shi Sulaiman bin Yasar shi Allah ya hore ma kusan fiqh shi kuma Adawu bin Yasar ruwaya hadisi sai Allah ya raba a cikin gidan kowa wannan injiniya wannan likita wannan kaza misali to su ma haka suke a gidan shine Sulaiman bin Yasar Ali bin Abbas radiyallahu anhuma daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kara musu yadda kana yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan nazara fil mir'ati annabi ya kasance idan ya duba mudubi kana sai yace alhamdulillahi alladhi hasana khalqi wa khuluqi وزاد مني ما كان من قبل غيري وأنا مثل الحمد لله الذي حسن na gode wa ubangijin da ya kyautata halki halitta ta wa kulki da kabiluna wa zana minni sannan ya kawatar mun ma kana min gari abin da yake kuma mai muni a gurin wani ka gane ai karatun ai yawa na wani za ka bai da kyau amma na ka lafiya nan sai ya kawata mai wane ne nau'in haka wani nau'in daban قال يجي قال أخبرنا علي بن أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو معاوية محمد بن علي بن داود قال حدثنا سلمة بن قادم قال حدثنا أبو معاوية حاشم بن عيسى قال أخبرنا الحارث بن مسلم عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كم الوقت؟ sun ta zuwa ke ma wani zai da ka daga takardana eh abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana na'am sai Allah ya dade na'am Allah ya sa na ce haka inda ba lokacin masallaci bane ba komai abin da nake nufi idan ba lokacin ba zai cinye lokacin da da wuri ya fito sai zaga yayi yayi yayi eh na da tattaunawa da su yana kan tattaunawa a lokacin da kaji zaka cewa alaikum assalam wa eh abin da nake nufi ya riga sai bayan ya ji ba da tafiya ka kisa amma sallama sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah yayi eh wa iyyakum Allah ya dace da ku Allahumma inna fi awdanina wa fi aimatina wa gas ko ki akwai tambayoyi ko har mu ga ma wannan tambayar wannan sallama assalamu alaikum warahmatullahi wallahi ina cikin matsala akwai laifi da nake yi wa ubangiji na ta kasa daina duk sanda na aikata gaba ɗaya ba na samun mutuwa har ta kai mutane na tambaya ta ko lafiya saboda yanayin da nake shiga na damuwa a fuskata da zuciyata ko da yaushe ina cewa na daina amma idan na haɗu da abokin laifi shi za a jawo layi dama dama tun a abin nan idan na haɗu da abokin laifi to sai na yi sai na yi har rantsuwa nake da Allah na yi kuka ina roƙon yajiyar Allah amma fa har kunyar Allah nake game da neman abuwarsa don Allah a bani addu'a da zai riƙe sannan a taya ni addu'ar yayewa da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki da ya aurar da ni ai da ba ka faɗi iyalan karshen cewa ya aurar da kai kawai wani laifi ya isa sai a tsaya ana da ba shawarar da na so in bayar shi ne Allah da kallon mutum yana kan wani laifi to gaskiya babba abin da zai yi shine ya kokarin na farko dai ina so in masa albishir da cewa har yanzu da ragowar imaninsa domin duk wanda zai zai ya ji damuwa bayan yayi to Allah yana son sa babban tashin hankali shine ka faɗa laifi karka jin ba komai har kana iya hira da abokai akan wannan laifin to shi kenan ka kwashe kayan ka daga gaban Annabi alaihi salatu wasallam ba kai ba Allah ba Annabi amma duk wanda zai laifi ya ji damuwa bayan ya gaba dama an faɗa shi duk jin daɗin laifi kwata kwata baya wuce minti goma sha biyar ko minti biyar amma sauran gaba ɗaya na dama ce to duk wanda yake jin irin wannan ko shakka babu har yanzu Allah yana son sa abinda ake bukata da shi shine abubuwa biyu na farko abokan da suke mu'amala da su a irin wannan abu abun ya kokari ya canja su sannan na biyu ya canja gurin da yake mu'amala guri ai za ku ga ko da annabi ya bayar ga wanda yake ga wanda da ya ba mu labarin wanda ya yi kisan mutum casa'in da tara kun tuna shi ko hadisin mai tuba ai ka ga da ya je ya samu malami da karshe ne malamin ya ce ba cewa ina da kudu Allah zai karfi tubanka ai Allah madaukakin sarki yana son wanda zai wanda ya ko ba zuwa gare shi amma ina ba ka shawara wannan garin yanzu da kake bayan ka tuba sai ka bar garin ka canza environment canza guri yana taimakawa wajen canza ɗabi'ar mutum domin wanda kuke tare da su ba ta gana abu a matsayin laifi misali zan baka ko wanda ya jin daga take yanzu ka tafi NYSC ka je ka rufe da gobe kowa yana shiga gajeren wando da ka tafi da kiri kwata ɗinka da za ka zo duk kana jin kunya kama kama da hannu maza da mata za ka wuce ran kawai sai ka ce ai ba komai dan kwali saboda kowa dan kwanaki ne kowa ya zama haka sai ka daina kyaman laifin sai ga mutum ya je da nagartarsa amma har wani lokaci in ka zo hoton sa dauka hake ba gine limamin goku ba ina gaya ba saboda yana ganin ba kowa yanzu ba kowa ya zama ba komai kowa ba ya ganin abin da yake in ba mai cin da yaje ba a ganin abu a matsayin laifi to sai ga kawai yayi abin da wato bai dace ba saboda haka shawarar da nake baka shine kai kokari biyar da za ka canza abokai wayannan abokan duk yadda za a yi baka ji abin abin da mai halari yake ba shi fasiki wa yajibu hijranuhu wajibi ne a kaurace masa haka mai halari yake ka kaurace masa kawai duk wanda suke je ba kawai na abin ka kaurace musu ka canza environment da abokai domin man jalasa jarasa anil mar'i la tas'al fatal an qarini fa kullu qarinin bil muqarani yaktabi saboda ka canza aboki yana da muhimmanci wajen canza ɗabi'u ka koma cikin mutanen kirki in Allah da yau da gobe zaka kuma kana kokarin ya kan zuciyarka kuma kana addu'a dan ba wata addu'a da za a baka face na farko ka yi zuciyar shi abu na farko in dai da gaske ne sai ka canza abokai da guri sannan ka koma sallar dare kana istighfari to mutum yana wannan Allah ya Allah ya dubi zuciyarsa zai daina da yawa akwai mutanen kirki da Fudail bin Iyad ana ja ba ku misalin sa asalin sa dan faki ne barawo ne kare mutane yake shi sai za ku aikin haji zai kare shi yawan ku ya kwace kayan amma rana ɗaya ya je haurawa wani gida wata budurwarsa da yake so ya ji a cikin gidan wata na biya wani na karatun sallah alam ya annihil ladina amanu an taqta'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqqi wannan ayar kawai yaji cewa shin lokaci da yayi ba ga waɗanda suka yi imani zuciyarsu ta rusuna idan an ambaci Allah madaukakin sarki wannan kawai yaji yace a al'ada ya Allah ya ka koyi na lokaci yayi ya Allah da ya koma cikin wani kango saboda dare ya ya dade yana jira bari gari ya waye ya tafi inda zai tafi kawai ya tuba sai ya ji wasu mutane a alade a cikin kangon Dillabi suna tsaye yana cewa zo mu tafi yanzu yana kai mu fita yanzu ku zai ya tare mu shi kuma yana ci ban san yana ciki ba sai baje da kuka yace ya mutane yanzu saboda ni ma ba iya tafiya da yamma ya dube koma ga Allah sai ya kore zama ana kiransa da tattabaran masallaci saboda kullum a harabi yake kullum yana harabi yana bauta Allah madaukakin sarki shi ko zai da ya kullum tattabaran masallaci ake ce masa laifi bin sa'ad lokacin da yazo saboda wanda yake baki addinin musulunci ya koma karatu ka'in da ra'i shi ne idan laifi bin sa'ad ya tara kuɗi zai aika wa mutum uku a garuruwa yace ku ci gaba da karantarwa kawai da Fudail bin Iyad da wa wannan da Imam Malik da waye da ta bage muku a majalisin nan da Nijira da Makka da Madina waye ɗaya a ba sanin na faɗa a gurin tafsiri ba ko bara ba na faɗa kuma a nan ba na nana ta kun ga an zuba ruwa a kwando ke ne a rai ko ya ji yayi to fudail bin iyab yana cikin wanda laifi bin sa'ad ya aika yake aika wa da abinci da kuɗi na shekara guda saboda su gaba da karantarwa kawai saboda haka kuma bujiratu bin shuba sahabin annabi alaihi salatu wasalam shi ma in kada abin da yayi a baya amma da musulunta al musulunci ya da yana alfahari ne saboda haka tunda tuban ake so a yi a tuba in dai ana so a tuban a tuba kawai kuma Allah yana maraba da wanda ya tuba ya koma zuwa gare shi sai na Umar da yawo yake da makami duk inda ya ga annabi sai ya sare shi amma da ya zo musulunta lamba ta nawa yake shine lamba ta biyu bayan annabi alaihi salatu wasalam daga abubakar ciki saboda haka in za a tuba a tuba kawai Allah ya baka ikon tuba Allah madaukakin sarki ya yaye ma kuma Allah ya kiyaye mu wannan shine a tambaya ta karshe um assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da ni zan kwana mai albarka Allahumma amin hadisin da yayi magana akan zaman masallaci ana zikirin bayan sallar asuba zuwa fitowar rana za a baki ladan umara hadisi ne ga dace hadisi Anas bin Malik mun biya sai ji muna zama a tsangaya tun kafin sallar asuba muna karatu wato suna karatu idan mun yi sallah asuba sai mu ci gaba da mu ci gaba da karatu har har zuwa karfe bakwai shin mu ma za mu shiga cikin wannan falalar ko ko a'a ai ku ne ma a ciki masu karatu qur'ani kuna ciki farai ko Allah ya saka da alkhairi kuna ciki eh ba ne suke sallar ba masallaci suke zuwa sai su dawo ai a cikin abin da ya nuna gashi nan cewa ya zama masallaci sai yawwa cewa muna zama a tsangaya tun kafin sallar asuba muna karatu idan mun yi sallar asuba sai mu ci gaba da karatu har zuwa karfe bakwai shi ne abin da yake kenan kawai ka rufe kai kai ba kai ka rubuto ba amma sai kai dawo eh a nan gurin suke ai tsangayar a nan yawanci tsangaya ba a nan suke abubuwan su ba yawwa Allah ya sa mu dai waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na da kai da Allah ka biya musu bukatu na'am ha a tani eh eh a kawo jira ya tsoro rana ido duk da haka eh muna bukatar ta a wanki ta rana ido din muke zo mu idan kai yi tsawo kuma a manta ran sai dai gwara a ce rana ido din abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa ɗaukaka musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya gidan mu da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayenmu da malamanmu da yankuwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da lafa masu rai kuma Allah ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa maɗaukaka ƙasar mu Allah ka zama da zai lafiya mun ce rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka ƙara rufa mana asiri duniya da lahira da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana waɗanda suka sa aure a gaba Allah madaukakin sarki da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka tallafa mu muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i masu jarrabawa da neman sana'a da aiki Allah ka taimake su Allahumma aminna fi awqamina wa aslih himmatana wa la umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa taba'a zaka ya rabbal alamin sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.